وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصل الهدي علي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna ranar talata 23 ga watan rabi'ul akhir hijira maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara biyar, muna fatan ubangiji tabaraka wa ta'ala da tar da mu gashi da cikin kaddarawa Allah Allah madaukakin sarki ya bamu dama ya yassare mana ya hore mana samun ci gaba da karatu mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a wannan markazi mai albarka muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya ba mu iko faɗin abin da yake daidai ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana babu shakka yan uwa muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda mun tsaya ne aya ta 200 da 50 da biyu ko da uku da uku yau zamu tashi da hudu insha Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yanda ya ɗaukaka waɗansu daga cikin bayansu su ne annabawa da manzanni a tsakaninsu ma Allah ya fifita waɗansu akan wasu ta fuskar daraja da ɗaukaka da kuma kowane daga cikinsu Allah ya bashi wata falala da baiwa la'alla wanda wani kuma bashi da ita duk da annabi musallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya game masa baiwa da falala da mu'ujiza ya kuma ɗaukaka shi akan sauran annabawa kuma shine wanda yake shugabansu wannan aya ta gaba ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani wanda kuke aiki da littafin Allah kuka yarda da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji ta'ala yana mana umarni yace an fi gomin marzaqnakum ku ciyar daga abin da muka azata ku da shi ma'ana fi sabilillah fi sabilil khair a bisa hanyar alkhairi an fi kumin mara daga nakun ku ciyar daga abin da muka arzata ku da shi kaga a nan gurin ba a ce sai ka zama mai kuɗi ba daga cikin abin da Allah ya baka kaɗan ne ko da yawa ne Allah ya baka umarnin ibada ta musamman shine infaqi mimma razaqahum fi sabilihi tiyar abinda Allah azza ku da shi a bisa hanyar Allah me yasa Allah ya bada ya dakaru sawabu zalika inda rabbin dan Allah ya ajje muku sakamakon yin aikin da dukiyar taku ku same shi a wajensa da haka ƴan uwa masu girma ƴan uwan imani wajibi ne ga musulmi a cikin abinda Allah ya sa yake mallaka ko ya samu a rayuwa to ya zama musulunci yana da wani kaso hanyoyi wanda addinin musulunci ya umarni a ciyar da dukiya suna da yawa akwai hanyar ɗaukar kalmar la ilaha illallah ta fuskar yaɗa da'awa karantar da mutane tauhidi aƙida ingantacciya yin ƙoƙarin gyara guraren ibada taimakon gajiyayyu talakawa agazawa miskinai taimakon marayu aramil matattakin da mazajensu sun mutu sun bar su ba su da wani gata hanyoyi daban-daban da gashi ko'ina ubangiji tabaraka wata'ala ya yi umarni ayoyin alkur'an da kuma koyar ma'aiki sallallahu alaihi wasu akan musulmi su ɗauki dukiya su bada domin wannan gurin a taushe wannan ƙofa shi yasa Allah ya ce ku ciyar da abin da Allah ta ko da shi fi sabilillah me yasa Allah yake gaya mana wannan yayi mana wannan umarni mu dauki dukiyar da ya bamu mu bashi ramce dan ya sakan ya mana da linkin balinkin ran tashin alkiyama Allah ya ce za ku yi wannan ne min kabla an yatiya yawmul gabanin wani wuni bai zo ba shine huwa yawmul qiyama ran tashin alkiyama wuni ne wanda Allah ya ce la bai'un fihi wala khullatun wuni ne wanda babu saye babu sayarwa la ya bawo ahadin min nafsihi wala ya fara bi malin law bazalahu a wannan wunin mutum ba zai iya zuwa ya sayo wani abu ba ko a saya a gurin shi wuni ne babu saye da sardawa wala shafa'atu kuma babu ceto illa sai wanda Allah madaukakin sarki ya baiwa uzuni yin ceton ko kuma a cece shi domin ayin alkur'ani ba su kore ceto gaba ɗaya ba amma ceto ranar tashin alkiyama ceto ne wanda Allah madaukakin sarki sai ya bada umarni ga mai ceton kuma da wanda za a ceta shi yasa Allah madaukakin sarki yake tunatar da mu mu dauki abin da Allah ya bamu da dukiya mu bayar da cetin gabanin wani wuni bai zo ba wanda ba saye ba sayarwa ba kuma wanda zai ceci wani a wannan ranar sai da uzunin ubangiji tabaraka wataala to da haka yan uwa masu girma yan uwa imani ayoyi da yawa cikin alkur'ani suna tunatar da mu wannan rana wannan Allah yake gaya mana fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum fa nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu ubangiji ta lata fa iza nufika fi sur yayin da aka riga aka busa kaho ranar tashin alkiyama kenan to fala ansaba bainahum duk wata dangantaka tsakanin mutane an katse ta ashe wani abokina ne wani wana ne wani kare na ne wani masoyi na ne bakin nan duniya ne ana busa kaho kowa ta kai sheke ba ka da dangantaka da kowa alaƙarka da mutum yanzu kawai shin kana da haƙƙi a gurin shi ko yana da haƙƙi a gurinka ka kuwa da ma'ai wata matsala ce babba ko a yadda za a amshe abin da kake da shi a bashi ko za a amshe nashi a baka duk wata dangantaka da ka sani bakin ta duniya sa rayuwa aikin banza ce din da kake ga wani dan uwanki ne yan kwantakar bakin ta duniya ne wallahi wani masoyi na ne wani makiyi na ne wani dan uwa na ne wani dangi na ne za a tambaye ka ne hakkin dangantakar ka bayar ko baka bayar ba amma ana tashin iyama da an busa kaho to fala asaba bain duk wata dangantaka tsakanin mutane Allah ya katse ta kowa da kowa da ɗaya ne babu wannan nawa ne wannan ba nawa ba ban da kace wannan dan fartin mu ne da babu fati a ranar babu farti balle kace wannan kabilan mu ne ranar babu kabilanci balle kace wannan da afirka ne ni ina da afirka ranar babu abin da yake ta shu'ub yanki da dan asiya da dan amerika da dan afirka ranar duka an zama daya da bakin mutum da fari an zama daya da mai kudi da talaka an zama daya da shugaba da mai bin shi an zama ɗaya kowa da kowa duk ɗaya ne kuma duk wata dangantaka Allah ya yanke ta abin mamaki mafa a ran na kowa zai tashi ne fa tsirara wazo duniya da kwamfule ka taba ganin ayi mutum an ce rigar shi da wadda shi zo wanda yaron da rigar shi da wadda shi Allah sarki aka haife shi ko kuma a ce da zananta aka haife da rigar ta ka taba gani to kamar yadda ba ga haka da ba ta shi alkiyama kowa tsirara zur Allah ya koka ce za ka kaman ba taba maka ba sallatu ma baka da ranar ka dillobe ba mai takalmi ba mai riga balle wando ba mai hula haka za ta shi na na aisha abin ya bata mamaki tace ya rasulullah ar-rijalu wal nisa'u jami'an maza da mata guri guda ce eh mana yanzu rubadu ba kowa na kallon kowa yace ya aisha al'amari yafi karfin wani ya kalli wani a wannan ranar yau ko a nan duniya aka shiga wani halin kowa bai iya kallon kowa kowa ta kan sheki wallahi kai za ka ce ga yan fashi da makami da bindigogi sun tsare mutane kana da kana ɗaya kallo ne a ta kanka kake namiji ma manci yake da shi namiji ne na taɓa da kisar waɗansu 'yan fashe da makami 'yan kwanta-kwanta suka tare wasu suka ce kowa ya hutu in kauta sa ta tuɓe kaka ka aji a can kowa sai da tuɓe aka ce to maza su yi can mata su yi can wani namiji shi sai ya koma wajen mata an ce kai wa yake kowa kai wasu nan kece shi sunan shi hadiza shi ya tunanin shi wajen matar da ya samu sauki-sauki ta gani ya bance shi namiji da hasunan shahadiza to malam balle tashin alkiyama fala an saba bainahum yawma izin duk wata dangantaka da kake ga wani nawa ne har saboda shi aka saba Allah dan yana naka ko to wallahi ana tashin alkiyama duk wata dangantaka tsakaninka da mutum ba kai ba itarar duk da yake da kowa uwa ɗaya uba ɗaya kuke da mutum da shi da wanda baka taba ganin shi ba duk ɗaya suke a gurinka ba wata dangantaka an yanke ta babu dangantaka bakinta duniya ne yau idan ka koma zuwa ga Allah shikenan shi ma ya koma zuwa ga Allah shikenan ana busar ka wa faiza nufika fi suri fala asara bainahum ba dangantaka tsakanin kowa da kowa kowa ta kanshi ne yake shi yasa kake ganin mutum zai rika gudun dan uwansa يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه shi yasa Allah yake gaya mana irin abin da ke faruwa yau mai yafiru mar'u min akhihi ran nan mutum idan ya ga mutum dan uwan nashi ne ma gudun sheki saboda babu dangantaka wannan soyayyar ta yan uwantaka babu ita shi yasa zaka gudu wa ummihi mahaifiyar ta aihe ka wannan tausayin tsakanin ɗa da mahaifiya ran nan babu da ka ganta saka gudu wa abihi mahaifinka wannan soyayya ta ɗa da uba da ke da akwai ran nan da ka ganshi guduwa za ka yi don an yanke ta babu ita balle ma haka so shi ka tsaya ka ganshi wa sahibatihi matarka da kuka yi shekaru a nan ana jin daɗi da juna ana faɗin kalmomi na soyayya ran nan kana ganin ta saboda an yanke alaƙar soyayya tsakaninka da guduwa za ka yi haka ‘ya'yanka kana ganin su kana jin daɗi kana magana da su suna ganin baba kai kana ganin diyana wallahi an yanke dangantaka ranar gudu za ka yanka gansu don fala an saba bai na yau mai izin ba wata dangantaka tsakanin mutane nan an riga an yanke ta kuma wala ta sa aruna ba wanda za ka ji ya tambayi ina wani ka san wannan duniya an ka shiga cikin matsala za ka ce ina wani ko kana so ka ganshi ya zo ko ka shiga cikin murna ka ce yau ba na ganin wani to Allah ya ce wala ya tasalu ranan ba wanda zaka ji ya ce ina wani ba bai tambayar wani saboda babu dangantakar ma a cikin zuciyarka balle haka tuno shi ka tambaye shi kai Allah madaukakin sarki yace kai wa al'akil la'u masoya ne kadai
yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin wa'inda ma suka so juna a duniyar kana ji a ran nan cikin adawa ake da juna al'akil la'u wa'inda suke masu son juna masu kaunar juna a nan duniya to wannan ranar aduwun suna cikin adawa da juna ma banda ma dangantaka da aka yanke soyayya ma ta koma kiyayya sai mi illal muttaq sai dai waɗanda suka yi soyayya akan tsoron Allah sai da suka yi mi soyayya junansu akan tsoron Allah akan bautar Allah akan biyayya zuwa ga Allah su kadai ne ta dan rage za ka ga in ka gan kana son shi in yi gan yana son ka ba ku ga ayoyi da ya rasa ka magana tsinuwa da la'antar juna a tsakani a ranar tashin kiyama tsakanin mabiya da wanda suke bi tsakanin masu haƙƙi da waɗanda suka biyo su haƙƙin la'antar juna za a yi ta yi wa kowa ya ta zargin kowa da la'antar juna to shi yasa Allah yake tunatar da mu wannan ranar kafin ta zo maganinta shine an fi kumi mara da kanaku kowa ya yi kokari da abin da Allah ya tashi da shi ya ciyar da shi a bisa hanyar Allah tun wannan wani bai zo wanda labai un fihi wala kullatin babu saye ba sayarwa ba soyayya ba aminantaka ba wannan mutumin na ne wancan ba nawa ba ba wannan dan fartumu ne wancan ba dan fartumu bane ba wannan kabilan mu ne wannan ba kabilan ba duk wannan rana babu ita ubangiji ta lati wala shafa'atun kun babu wani wanda zai cece ka sai wanda Allah ya bada uzuni illa wanda Allah madaukakin sarki ya bada uzuni liman ya sha'u wa yarda ga wanda ya so kuma yarda a ce ta Allah ya ce wal kafiru da humuz zalimun lalle kafirai a ran nan sune azzalimai ɗaya daga cikin magabata ce madalla da wani adaba a ce wa zalibuna humun kafiruna ba a zalimai duk kafirai ne yace da an shiga uku saukin ma da aka ce kafirai a ran nan su ne a zalimai da aka ce da wani azalimi ya zama kafiri ana kaga an shiga uku ko ta'ala madaukakin sarki ya kare mu daga zalunci ubangiji ta'ala sai ya dasa mana wannan aya mafi girma a cikin alkur'ani a gaban wannan aya aya mafi girma a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye shi ayi ayatin fi kitabillahi azam wata aya ce a cikin littafin Allah tafi girma yace Allahu wa rasulu alam manzo Allah ya ƙara maimaita mishi Allah da manzon Allah suka sani da wani na uku sai yace yace ayatul kursi yace wa ya sanar da kai ita ce ya abal ya abal munzir wani sahabi kuma yace muna cikin masallaci a zaune mun tahi za mu fita sai manzo Allah yace ko kana so sanar da kai aya mafi girma a cikin alkur'ani gabanin bin fita daga masallacin nan bai ce ina so ya rasulullah sai manzo Allah ya kyale shi kuma ya kama haruna muna tafiya zamu fita yace ina ina taki ina dan togewa saboda so nake kai ya mance ya sanar da ni kafin ya fita yace sai da muka je gab da fita sai yace ko ka san wata aya ce mafi girma a cikin alkur'ani yace Allah da manzo Allah ne suka sani yace yace ayatul kursi yace ayatul mi ayatul kursi mun je da take da falala a cikin hadisin abi hurara mun yi darasin a baya wanda aka sashi tsaron zakka kolo ya zo na gadi wani ya zo yana kwasar abin da aka bashi tsaro ya kama shi ya yi ta mashi magiya ya gama shi da Allah ya sake shi gari da yawa ya je kafin ya faɗa manzan Allah ya ce mashi mu ya faru tsakaninka da mutumin ka na je ya ce ai wallahi na damke shi yana sata sai ya gama da Allah ya ce bukata ce gare shi mai tsanani ya rasa yadda zai shi yasa ya zo sata da haka sai na kyale shi mazala ya ce hakikan karya yake zai dawo abin hurai ya ce da na san annabi ya ce zai dawo sai na yarda zai dawo na tsaya a ran nan ban yi barci ba dare na biyu hallo sai zo yake kwasar abincin na zakatul fitr hallo sai na damke shi sai dai ya kara gama da Allah ya magiya ya ce ai ba zai kara dawa ba dama matsala ce ta dame shi yana da wata bukata ne ya rasa yadda zai mazala ya ce dai karkar zabaka wasa ya udu wallahi karya ce ba sai ya dawo har sai da aka yi sau uku a na uku da ya damke shi sai ya ce yau karyarka ta kare sai na kai ka gurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana neman kanshi mai ruwa ya ce sabon manzo Allah mutane masu kwaɗayin alheri da haka sai ya ce babu shakka duk wani uzuri ka bada amma ka rufa muna asiri zan baka wata aya a cikin alkur'ani mai girma wanda duk lokacin da ka zo kwanci a bisa shimfiɗa ka a watar waya kenan idan ka karanta ta wallahi babu abin da zai cutar da kai kai ko shaidan ba zai rabe ka ba yace mishi wata aya ce sai karanta mata aya karanta mai ayatul kursi har zuwa karshe a lokacin da yazo ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi innahu sadaqaka wa huwa kadhubun ya maka gaskiya amma shi makaryata ne makaryaci ne yace ya aba hurara ko ka san man tuqatibuhu manzu salasal layal da wa kake magana kwana uku yau sai ce wallahi ban sani biya ma'aikin Allah yace zaka shedar wani shedani ne yazo ya karanta wato shine ya karanta da kai wannan amma abin da ya faɗi gaskiya ne kenan wannan gina a wannan ruwaya aya ce wanda ake so mutum idan yazo barci kafin yayi barci sai ya karanta ta Allah madaukakin sarki zai bashi kariya daga dukkan bala'i da masiba da kullakullu da za a kulla a cikin wannan daren hatta shedan ba zai kusance ka ba haka ko ajiya za ka yi ka karanta ayatul kursi Allah madaukakin sarki zai kare to wannan aya aya ce wadda take da kalmomi jimlar kalma ɗaya bayan ɗaya guda goma wanda kowace idan ka kalle ta darasi ne mai yawa a cikinta Allah ya amfana da mu ta sai Allah madaukakin sarki ya ce Allahu
الله لا إله إلا هو الحي القيوم ubangiji ta'ala ce Allahu la ilaha lalle shine suna cikakken suna na farko daga cikin sunayen Allah wanda ce la ilaha babu wani wanda yake bada doka da oda wanda ya cancanta a masa ibada a matsayin bauta illa huwa sai shi kadai alhayyul qayyum wanda rayuwar sarki ne kuma dawamamme ne duk wani wanda kaga ce bai ranka ya dade wata rana sai zaumi sai zama bar gayi duk adda da ake mai taran ya dade kenan ba zai dade ba duk wani wanda kaga ana maganar sarki ne to wata rana sai kaga ba shi ne a gurin ba biya muradin ne saboda shi ba alhayyu bane kun ba alqayyum bane eh ubangiji ta'ala shi kadai ke da wannan siffa shi kadai ne alhayyul qayyum rayayye wanda baya mutuwa alqayyum wanda kuma yake dawwamamman sarki mulkin sa baya karewa amma wallahi duk wani mulki na duniya cikin bi ne ko mulkin ya kare kai kana dan da kana magana ana yin tabi yanzu ya kai ma kana cikin masu yin tabin mm kaza ta baka tsohon shugaba in ta zo da sauki ma in ba ma sauki kana kana tsawon shugaba da kuma dan kaso ka gani saboda mai mulkin da kake da shi mulki ne wanda yake bai ta kara ya karya ba ubangiji ta'ala shine yake da mulki wanda yake da umume kuma shine rayayyen da baya mutuwa shi yasa duk wani mulki wanda yake ba mulkin Allah ba to aro ne ubangiji ta'ala shine yake da madawamin mulki Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake da wamamman sarkin da baya mutuwa yana nan dindindin mulkinsa baya karewa don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce la ta kuzuhu sinatun wala nau shi Allah ta baraka wata'ala gangadi baya ɗaukarsa balle kuma barci domin barci ya daga cikin naƙasu ya daga cikin tawaya duk yadda ranka ya daɗe ya kai da iko idan barci ya kama shi za ya abu bai sani ba kukuwa za ya abu a gaban shi ba bai sani ba kuma za a gan shi yana gengidi akwai ba daga shugabannin nan wanda ma da aka je taro sai ga shugaba da mara na yana gengidi in ma bai shaƙwa ba za a yi taron da shi ba kuma yana ganin shi mai mulki ne to Allah madaukakin sarki shine wanda la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya kama ubangiji tabaraka wata'ala ballantana ya bacci a wata kissa Allahu alaihi sahati an ce wa ne Musa yawa Allah tabbaya me yasa Allah baya gengedi kuma baya barci an ce an bashi wani makayi ko kwarya ya ciko da ruwa kuma ya kawo yana cikin tafiya wai sai wato gengedi ya kama shi kaga zai mi zai dan tangal-tangal abinda ke cikin kwaryar gaba ɗaya sai yi mi ya nemi zubiya da ya samu da ya rike tun da gangadi ne ya je kafin ya je inda yake miƙaci wato tattauna da ubangijinsa sai aka jefa mai barci gaba ɗaya sai ya mi sai ya zube ƙasa sai gaba ɗaya da makayin ruwan da ruwan gaba ɗaya ya zo mi sai ya zube to yanzu sai aka ce to wannan amsa ce duk gaba ɗaya samma bakwai da ƙasa bakwai suna ƙarƙashin hannunwa mulkin Allah tabaraka wata'ala suna hannunsa ne inda za a ce Allah zai yi gengadi kaga aka samu dan segon da kadan duniya za ta zama kamar yadda ya tangal tangal abin da ke kai ya zube mutum nawa za su rasu za yi asara bai yawa gaske balle a ce kun barci ya kama shi da yake da mulkin shi yake da kisan mai da kasai gaba ɗaya kaga za su yi mi za su game da juna kenan sama za ta game da ƙasa kaga babu rayuwa tsarki ya tabbata ga Allah don haka Allah madaukakin sarki shine la ya namu walayen bagi lahu an yi namu baya barci bai ma dace da Allah maɗaukakin sarki ba alakantar da shi da wani abin da yake shine barci dan barci da waya ne ubangiji ta'ala dare da rana a kowane lokaci yana cikin aiki ne kowane lokaci kulli yamin huwa fi sha'an kowane lokaci yana cikin wani sha'ani ne subhanahu wataala da haka yace la ta'khudhu sunatun wala nawm yace kuma lahu ma fis samawati wa ma fil ard ubangiji ta'ala shi yake da mallakar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kalkashin ƙasa da za a ce Allah ya mallakawa waɗansu abin da ke cikin sararin samaniya kadai wallahi da an shiga uku yanzu kamar Nijar lokacin da aka samu da takunkumi inda ta iskar da muke shaƙa ma kalkashin ecos take kaga da ya kagiri da duk gaba ɗaya Nijar sai mu ya kame iska eh ya samu takunkumin shagal iska amma da yake ba hannunsu da yake kai ba ni zasu ruwan da muke sha a hannun wa yake da yana hannun eko kaga da haitsaye da kaga da ashirwa ta kashe mu tunda sun ce sun hana mu abinci ko sun hana mu magani sun hana mu kuɗi da yake duk wannan mallakar wannan abin kaso ne daga cikin wannan kaso Allah ya mallaka musu ba hannunsu da yake kaga muna nan muna kashe kuɗi ko muna cin abinci ko muna shan magani ko muna rayuwa irin na da kaga malaye ce ƙara kyau take ba don an ce ƙasar ta ƙara ci gaba ma gaba ɗaya Allah ya sauke amma da daga da za ka saurari kawawan yada bayanai irin nasu za a ga kullum kamar cikin matsala muke wani tsoho dattijan biri tsawon mabannaci da aka tambaye shi ya yan suke ce ka suna cikin matsala ya ce ba su da wuta ba su da abinci ba su da kuɗi ba su da magani kaga tsoho da shi da farin gemu ba ya yi karya ya yi karya ko bai ba ya ce ba mu da abinci kuma gashi muna cin abinci ta bamu da komai saboda kawai ya biya wa turawa bukatarsu ya faranta musu rai su ji daɗi mai son kin taso da suka sace su ji daɗi Allah ya shirye da shi kwarata da shi abdulwa Allah ya shirye shi Allah ya shirye da shi suna mai daraja wadda amma kuma gashi na yaudarar Allah da bayin Allah to Allah madaukakin sarki shi yake da mallakar abin da ke cikin sama na arziki da iska da ke safka da ruwan sama da komi da komi kuma shi ne yake da mallakar abin da ke karkashin ƙasa na ruwan sha da tattalin arziki da tsorai duk wannan mallakar shi ne ba wanda yake da iko a kansu subhanahu wata'ala shi yasa ya ce in kullum man fi samawati ardi illa atir rahman abda ba wani abin da ke cikin sama ko ƙasa face zai zo wa Allah ran tashin alkiyama a matsayin bawa ne bawa kuma nashi sai Allah ya ce man zalladi yashfau indahu illa bi idnihi wa yake da ikon samun ceto a ran nan babu sai da udurin Allah dan Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda Ubangiji ta lata wa kam min malakin da yawa daga cikin waɗanda suke da mallakal wani abu cikin samai ko kasai to wannan ranar la tanfa minana la tughni shafa'atuhum shay'an cetarsa ba zai amfani komi ba zai amfani kowa ba illa mun ba da an yadda Allah liman ya sha sai lokacin da Allah ya ba da uzuni ga wanda ya so annabawa za su yi ceto amma sai wanda Allah ya so za su ceta ayoyin alkur'ani za su yi ceto amma sai wanda Allah ya so za su ceta kai aboki da aboki ma za a samu wani ya ceto wani amma sai wanda Allah ya so zai yi ceton kuma ga wanda Allah ya so za a ceta da haka Allah ya ce wala shafa'una illa liman tara ba wanda zai yi ceto sai ga wanda Allah ya yarda a ceta din shi yasa ce manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wa yake da ikon yin ceto a ran nan babu sai da uzurin ubangiji tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi idan bala'i ya kai bala'i mutane sun yi tsaye an sha wahala an sha rana wurin da ya kai shekara dubu hamsin ga waɗanda suke kafirai an ɗunguma an je gurin annabi adam an ce ya lallashi Allah ya yi hisabi ɗan wuta ya je wuta ɗan aljanna ya je aljanna a huta annabi adam ya ce ina shi wannan ba shi da wannan haƙƙin shi ma ta kan shi yake sai dai ku je gurin wa ku je gurin annabi nuhu shine farkon manzanni an je gurin annabi nuhu ya ce shi ma ba shi da wannan hurumin sai dai ku je gurin annabi ibrahim kalilur rahman an je ya ce sai dai ku je gurin musa shine kalimullah shi ma an je ya ce a je gurin annabi isa shine ruhullah shi ba ce baya iya sai dai a ji gurin annabi muhammad sallallahu alaihi ce ana laha ana laha ni kadai nake da wannan inci ni kadai nake da wannan inci manzo Allah ce zan je in fadi gaban Allah karkashin al'arshi shi in yi sujada a lokacin Allah zai mini wa'ayi waɗansu kalmomi wanda zan jinjinawa Allah in yabi Allah da su waɗannan kalmomin sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga kanka ka roka a baka ka nemi ceto za mu baka ceta Allah sai ya haddade mini in ji manzan Allah wani hada- wani adadi daga cikin al'ummata mai yawa Allah ya sa muna daga ciki gaba ɗaya sai in je in ce wa'annan Allah su nake abin sai a ce daga an baka sai aljanna san furanciyar kenan Allah ya sa muna daga cikin wa'annan to da haka ba wanda zai ceto a wannan ranar a wajen ubangiji tabaraka wata'ala illa bi idni sai da uzunin ubangiji subhanahu wata'ala dan Allah shine ya alauma baina aidihim wa ma khalfahum shine ya san abin da mutane suka gabatar na ayyuka a nan duniya kuma shi ya san abin da za su samu a gaban su na sakamakon aikin a ranar tashin alkiyama da haka Allah madaukakin sarki shine mai cikakken sani ga bayinsa wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wani wanda yake la yadlu adam min ilmi llahi ala shay ba wani wanda yake zai iya hangowa wani abu daga cikin ilimin Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya so ya ilmantar da kai ya sanar da kai da haka ba wanda yake da cikakken sanin akan abin da zai faru wani mawaki ma ce wa san gobe banda Allah babu Allah shi kadai nake da cikakken sanin abin da zai faru gobe da abin da ya faru a baya ba wanda yake da wannan sanin sai shi ya law ma bai da aidihim wa ma karfahum wala hituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wani kuma wanda yake zai iya ainihin fita daga cikin wani abu da ilimin ubangiji tabaraka wataala ka aikata wani abu ta bayan fage kamar da yan dariƙa suke cewa shehu tijana tashin alkiyama ada wannan tsayuwar taron mahashar zai ta ɗaukar mutane yana furar da su yana tabin bayan ya ke ta bayan boda yana kai su aljanna wai a cikin wani babban aljihu na riga zai rika sa mutum dubu saba'in ya zai ya sauya sa aljanna ya dawo hallo ya zo ya kwashi dubu saba'in kafin Allah ya gane duk ɗan ɗariƙa ya kai shi aljanna sai ka ce Allah akbar a gaula ba ya sa ba hankali eh ya zaɓa na kenan eh Allah ne za a fara da wai eh kuma yarda suke a hankali ne ba cikakke ba dan idan mutum ba shi da tauhidi malam hankalin shi ba na kirki bane yasa sai ga suna ta ana zagin waliyai ana wani saboda an riga an gaya musu abinda a karkace kuma su sun yarda Allah ya ji kan gumi Allah mashi rahama wani yazo yake ta malam ku kuke ta babu waliyai yana tukun hulba kira ta fara yace eh mu ce babu waliyai ba yace ai an taba wani walima wanda daga nan gurin ana ana waina a maka wai masa ake a maka zai maka hannu ya dauko da gumunta ba ta yi ba sanyi wai gumi ne yake kawo na hujja ya gumi ya ce mai to kaddara ma ya haka yanzu da ya maka hannun ya dauko waina a maka sai ko ba shi aka yi ya ce ana toya ta yake dauko ta ce to kaddara an taba wali barawo wai kaddara ma an taba yin wali barawo tunda sato ta yi ba ba shi aka yi ba ba su yabe kuma yabe kalu ya ɗauko to ka ce ma ana yin to an taɓa yin wani ɓarawo Allah ya sauwake to ba wani wanda zai iya ya aikata wani abin da yake ya fita daga cikin ilmu na ubangiji tabaraka wa ta'ala ba abin da zai kewaye cikin ilmin Allah subhanahu wa ta'ala bi masha Allah ya ce wasi a kursiyu ubangiji ta'ala ya rawata kursiyin shi akwai al'arshi akwai kursi kursiyin Allah shine abin da ake cewa kujera al'arshin Allah shi ne gadon Allah shi gadon na Allah maɗaukakin sarki daban ne sannan kursi kujerar ubangiji ta baraka wata'ala ita ma daban ce ita ce ake ta mazuli kadamain inda Allah maɗaukakin sarki zai ɗora daga daga shi na tashin alkiyama ɗarki ya tabbata ga Allah kujerar ita ce Allah ya ce wasi a kursiyuhu wasi a kursiyuhu samawati kujerar Allah ta yi faɗin saman bakwai da ƙasai bakwai kujerar ba a ƙarshen ba kujerar kursiyin Allah ya yi sama ta ɗaya da sama ta biyu a gama har sama ta bakwai da wani sararin duniya kuma da ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai gaba ɗaya dukkansu wani ɗas ne za a ɗora su a cikin al'arshi a cikin kursiyin ubangiji ta barkan ta ya kace ga al'arshin shi tsarki ya tabbata ga Allah amma duk girman da kursiyin nashi yake da wala ya'uduhu bai kange Allah ba hifizuhuma ya kare sama bai kange Allah ya kare kasa ba balle abin da ke tsakaninsu yanzu kage kai in wani abu yayi girma a gabanka baka iya ganin abin da ke bashi misali kana tuki ya ka tarauta ya laba a gabanka wallahi masalla ala kana ga abin da ke gaba sai dai in ka kewaye to ya kamata a ce inda Allah suffa shi irin ta halitta ne yadda kursiyin shi kujerar ta shi bakwai saman bakwai da kasan bakwai to kamata a ce wani abu ya samu matsala bai gani ba a'a tsarki ya tabbata ga Allah aka ce wasu a kursiyuhu samawati rabb kursiyin Allah ya yi haɗin sammai bakwai da ƙasai bakwai kuma duk da girmansa wala ya uduhu hifzuhuma bai kare Allah ba girman na kursiyin akan ya kiyaye sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu ya yi sauƙin ganin abin da ke cikinsu ma tsarki ya tabbata ga Allah wawul ali kuma shi ne wanda yake maɗaukaki wanda yake kuma azimin mai girma tsarki ya tabbata ga Allah haka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah kursiyinsa ya yi sammai bakwai da ƙasai bakwai ya kake iya kwatanta al'arshin Allah ya kake iya kwatanta al'arshin ubangiji ta baraka wata ala wannan nau'i ne na tauhidi wanda ya kamata a ce kowane lokaci musulmi suna zurfafa karatu a kai don wallahi idan baka san Allah ba shi sa kake ma Allah garaje duk wanda ya san Allah to zai kiyaye Allah yasa Allah ce inna ma yakasha Allah min ibadihi al ulama in akwai wanda ya cancanta ya ji tsoron Allah a cikin basu to wanda suke masana Allah ne malamai duk wanda yake da jahilci ba zai iya gane Allah ba balle har ya ji tsoron Allah cancanta ji tsoron Allah amma idan ka san waye Allah to zaka bi Allah haƙƙin da ya dace ka bashi amma da zara akwai karamcin sanin Allah tare da kai to zaka samu tawaya a ta fuskar ibada da kuma tauhidin da kake da shi tsakaninka da ubangijinka subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وبنجي تعالى لا إكراه في الدين babu tilasta mutum akan shiga addinin musulunci musulunci ba a tilasta mutum kisa da mutum ya zo ya ce zai musulunta sai a tambaye shi wani ya tilasta ka ya ce a ba wani wanda ya ce maka dole sai ka musulunta e da lokacin sai a ba shi kalmar shahada duk da waɗansu malamai suna ga wannan ayal aya ce wadda take shafaffiya saboda ana iya tilastawa mutane ɗayan biyu ko su zauna ƙarƙashin tutar musulunci su riƙa ba da jizya in ba su musulunta in ba haka ba na uku shine a yake su wasu malamai suke ga waɗannan ayoyi da suka zo da wannan sun shafe wannan aya da aka ce la ikra fi din da yake sababin sabkar ayal wanne daga cikin mutanen Madina ya'ayin suke cikin addinin Yahudanci shi da yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam shin ba zai iya tilasta musu ba su dawo su musulunci dole Allah ya saukar da la ikra fi din babu tilasta ba a cikin shiga addinin musulunci adalcin musulunci ga arne a cikin garin musulmi a ƙasar musulmi babu damar ku zaku ce dole sai ya musulunta amma dai zai kiyaye wa musulunci hurminsa arne ya ba za ta huto tsirara ba arne ba zai huto ya sha giya ba ba zai huto ya yi zina akan titi ba yanzu kaga musulmi ba suke yi akan titi musulmin suke shan giya akan titi har ma gidan giya ake warewa na musamman a garin musulmi wa gidan giya ne kai ka ɗauki giya sai kwalba fa da abin da zai bugar da hankali turamal giya ce har shisha inda a mata wata dabara da in an sha za a ji an shiga wata duniya ita ma ta zama giya kasa akwai wani hadi da ake mata Allah ya sauwake da abin da za ka sha ka ji ya canza maka wani tunani ya kammara hankalinka hankalinka ya dan canza ya dan buguta wallahi giya ne to arne ma ba a yarda a garin musulmi ba ya huto ya sha a fili ya daidai ya buya can cikin ɗakin shi na arnanci ya sha barantana bayyana waɗansu abubuwa wanda suke sun saba addinin musulunci to wannan arna an yarda su tsaya su yi arnancinsu da kafircinsu amma ba a yarda su bayyana shi akan titi ba yau mu musulmin ne muke bayyanawa zina tallata ma ake babu wani babban birni da ka shiga illa in ka zo kafin ka shiga sai ka ga wani katon faro da wani kato yana maka tallazina hula aminina na ba a rubuta biza mai ma na biza halarci shiga ko ya ce wasu ya kare kanshi kai ka kare kanka ka yi amfani da kwaroron roba ka yi waye ka yi kaza turawa kuma sun riga hasin rena musun san mun lalace mun zama haka baka ji kwanaki ba lokacin da wata kungiya ce za ta taimaki direbobi da yaran mota a benin wanda suka daɗe ba su zo gida ba aka zo aka ɗauki suna suna jin daɗi za a taimake su kila a kamsu ko ga rogo ko a ba su kuɗi kawai da aka tashi aka zo musu da manya-manyan kwalaye cike da kafot shi ne aka raba musu kuma galibi an san musulmi ne saboda sun rena mana hankali kafatuwa wula mazakuta shi ne taimakon da za musu to arne ma ba a yarda a cikin garin musulmi ba ya wuto ya bayyana arnancin shi zai tsaya dai karkashin dokoki na musulunci in mace ta sanya kaya wanda yake ba na arnanci ba ma ba na tsirara ba in namiji ne ba zai huto ba shi ma yana shaye-shaye akan titi balle zinace-zinace to wannan ana iya ƙara su yi ci gaba da arnancinsu ba a cikin tasiri shiga musulunci sai sun ga dama shi yasa Allah ta laikira fi din amma kar da bayyana shi da gai hakikan ana bayyana ko an bayyana da hanyar gaskiya daga hanyar bata wa mutane wa'azi a tunatar da su amma ba a tilasta dole kuwa sai ya musulunci in ba musulmin bane amma kai musulmi kuma dole ne kai musulunci tunda an ka canza addini daga addinin musulunci me aka ce amma za a baka yan awoyi ko kuma yan kwadakai ana baka wa'azi idan ka kira rayuwarka ba ta da amfani a ban kasa sai a kashe ka ba yarda musulmi wata daga cikin addinin musulunci ba kuma ya rayu a wani addini amma mu a yanzu da wani zai zo wace ya bar musuluncin gaba ɗaya bayan in kun taɓa shi kun shiga uku eh yanzu aka daga wata babbar kasa an tura mashi biza saboda shi kada sai a taro jirgi saboda an samu ɗaya ya yi rarraga daga musulunci su daɗi suke jiya su ba shi kowace irin gudunmuwa hukuncin shari'ar musulunci aka so a yanke wata bayar Allah a Sokoto shekarun baya ta yi zina kuma ta yarda da ta yi zina lokacin ana shari'ar musulunci ta 'yan siyasa ta boge amma dalili da wannan turawa suka yi ca nan da nan aka ba ta biza a italiya na ko'ina ne jirgi na musamman aka turo kawai don ya ɗauke ta kada yake mata hukuncin Allah Allah ya sauke mu diba muga sabon manzo Allah yanda suke kyamar rayuwa da kafirai Ka'ab bin Malik yanda aka same takunkumi kwana 50 ba mai mishi magana kuma Allah da ya ce ai haka matar shi ma aka ce kata mishi magana ta bar gidan ma as-salatu alladhina khulifu yace duk duniya ba wani mutum kaman wani dan uwana yana so na ni ina kaunar shi naje na same shi a jardan kin shi a garka yana ban ruwa na ce mashi wa da ai ka san da ni na san Allah da manzo Allah ya ce kawai ya kyale ni yadda mai so uku sai ce min Allah wa sulhu alam kwana hamsin ba wanda ya mishi magana kawai sai gashi waɗansu fatake sun zo daga wata ƙasa babbar ƙasa kamar yanzu a ce wani ya zo daga Amerika ko France ya zo da letir yana ina wane yake letir kin daga shugaban ƙasa kuma na can ya ce sai daga ana nuna ne aka ce gashi can ya ce mutumin da zo sai damka min letrikin ya ce damar na iya karatu ina budewa ce sai na karanta wai aka ce bai kamata ba irinku ba ke walakantarwa mun samu labari mai gidanku annabinku ya walakantar da kai ya hana a yi maka magana kwana hamsin sau da ka muka dawo kasanmu mun baka nationality mun baka takardar zama mun baka mukami mun baka gida sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace sai na ciccire takardar da kanta cikin shara na zuba nace wannan bala'i yahi na baya arne yace yana so na arne yace ya bani mafaka ya bani nationality yace ai wannan bala'in yahi bala'in da na shiga a baya to mu ya namu tsarin a yanzu aka ce an baka nationality a faransa ko a america kai sai ka ci gaba to su arna ya da su don sun san Allah maɗaukakin sarki ya ce walantara da ankal yahudu walan nasara
walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ubangiji ta ce har abadan ba yahude ba zai taɓa yarda da kai ba har sai ka bata farke shi har abadan kirista ba zai taɓa yarda da kai bai ce kai mutumin kirki ne zo har mu zauna tare da kai in ji kirista wallahi har sai ka bata farkinsa dan Allah Allah zai faɗi magana ta zama ba haka ba to mu cikin shugaban namu an sai akwai mai nasurata ta Niger da kuma ta Faransa shugabannin musulmi Allah so wake Allah ce la ikra fi din ba tilasta mu ta shiga addini sai dai a mishi da'awa a tallata masa in ya ga zai karba sai ya karba Allah ya ce amma a bayyanar da abin da yake shine shiriwa daga bata addinin musulunci shine gaskiya duk wani addini ba na musulunci ba ƙarya ne duk wanda ya bauta ma Allah da wani addini ba islam ba Allah ba zai karba ba Allah ya ce zai waye gari ranar tashin alkiyama yana cikin hasararru da tababu ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين da haka Allah ya ce duk wanda ya faɗa yin wa Allah ibada da wani addini ba musulunci ba Allah ya ce falan yuqbala minhu Allah ba zai karba daga gare shi ba zai waye gari ranar tashin alkiyama yana cikin asara da yawa ma abota addinin suka yi wani kokari sama da yadda mu bamu yi ba amma asara suka yi kadiban da ake gina sauran kasashe masu karamin karfi da kudaden waɗansu arna a yi kwalta a yi rijiya a yi duk tikaro-tikaro ne ma aka yi karkashin addininsu aka ce a taimaka suka taimaka amma duk da aka sun yi aikin banza Allah ba zai karba ba sai kai da kai aiki karkashin la ilaha illa shine Allah zai karba Allah mun gode maka tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya ce fa man yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba tagut ne duk wanda yake da'awa akan abauta masa shi ma dagutu ne duk wani tsari wanda yake ba na Allah ba ya zama dagutarci ne duk wata doka da za a ce doka ce kun ba ta da alaka da dokar Allah ko ta ce kawai dokar Allah ta ma dagutu ce duk wanda ya kafirce ma wa'annan wa yu'min billah sannan ya imani da Allah ashe ba a samun imani da Allah cikakke sai an kafirce wa dagutu Allah ya ce to faqad istamsaka bil urwatil wusqa wannan mutum yayi riko da igiya mai kwari wanda lafisa malaha ba ta tsinkewa sai ta kai mutum aljanna Allah samu dace da wannan wallahu samiun alim ubangiji ta'ala ya kasance mai ji ne kuma masani sai Allah ya ce الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ubangiji ta'ala ce Allahu waliyul ladina amanu ubangiji ta'ala shine mai jibinta al'amarin masu imani ya Allah ka jibinci lamarin mu da ka zama ka yi imani na gaskiya imani da Allah sai Allah ya jibinci lamarinka ai shikenan ka riga ka ci nasara duk wanda Allah ya jibinci lamarin shi ai shine ya samu rabo duniya da lahira to mu'minai Allah yana jibinta al'amarin su da kai shiru kai lissafi za ga babu shakka Allah yana jibinta al'amarin masu imani in ba da haka ba da ba sauran mai imani a duniya yanda kafiran duniya suka sako musulmi da masu imani a gaba babu shakka Allah na jibinta al'amarin masu imani shi yasa ma yukurjuhum minaz zulumat yake cire mu'minai daga cikin duhai ila nur zuwa ga haske domin shi Allah ya ambaci dukwai anan masu yawa kuma ya ambaci haske kwara daya kamar yadda a guri da yawa ubangiji tabaraka wata'ala yakan ambatan abin da yake na alkhairi kwara daya sai ya ambaci wanda ba alkhairi ba sau da yawa don haka Allah yana cire waɗanda suka yi imani daga cikin duhun kafirci da duhun jahilci da duhun shirka zuwa ga hasken imani da kuma hasken tauhidi walladina kafaru awliya'uhum at-tagut su kuma kafare waye mai jibanta lamarin su ne dagutan su kawai gumakan su shi yasa a duk lokacin da ake karan bauta tsakanin gaskiya da ƙarya sai ga Allah yana ba nasara ga masu gaskiya ne saboda Allah na jibanta lamarin su su kuma kafare duk yanda suke da yawa da ilimi da wayewa da makamai ubangiji tabaraka wataala bai jibanta lamarin su dagutan nan su ne ke jibanta lamarin su su kuma zawafan talib wal matalub Allah ya ce yukhrijuhum minan nur su wayanda suke kafire kullum Allah yana cire su daga haske ne ila zulumat zuwa duhai sai a cire su daga haske kwara daya a jefa cikin duhu mai yawa Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗannan kuma su ne ma'abota zama gidan wuta Allah madaukakin sarki ya ce hum fiya khalidun a cikin wuta za su dawoma kamar yadda muka faɗa galibi ubangiji tabaraka wataala guri da cikin alkur'ani daga ya ambaci haske guda ya kuma ambaci duhu mai yawa kamar yadda zo a cikin suratul an'am yace wa zala zulumatu wan nur alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi
suratul an'am alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kaga Allah ya yabi kansa yace ya gode godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halatta tambayi da ƙasai sai ce waje ala zulumat sai ya sanya duhai wa nur da kuma haske ɗaya kamar yadda a wasu guraren irin cikin sutun nahl Allah ya ka an yamini wa shama'il kaga da yace dama sai yace shama'il jam'i na nami na hagu amma ta dama sai ka ambace ta kwara daya to haka zaka samu da yawa alqur'ani yana karantar da mu irin waɗannan abubuwan duk wani abu wanda yake mummuna ne sai ga an kashi da yawa wani abin da yake mai kyau sai ga an kashi daya kamar yadda guri da yawa idan Allah ya ambaci masu yawa sai ga ba alheri bane walakin da akasarin nas la ya'lamun walakin da akasarin nas la yashkurun walakin da akasarin nas wa kaseerun minhum fasiqun wa kasir duk inda yawa yake a cikin alkur'ani sai ga to akwai matsala yasa sayyidina Umar kullun sai kace to Allah ka sa mu cikin yan kada eh shi haka yake Allah ka sa mu cikin yan kada kalilan ma tu'minun kalilan ma tazakkarun kalilan ma haka zaka samu shi sa kaka yi mamaki mafi yawan mutane duka za su ke a ba a gane gaskiya ta fuskar yawa ana gane gaskiya ta fuskar hujja karka yana kullum ka zaman cewa cikin masu ya karkata kai yana dukkan mutane da suke gaza a kan mata suke a dama inda duka suke to akwai matsala ya yi kokari kullum ka zaman to kana daga cikin yan kaɗa amma masu yawa to akwai matsala muna roƙon ubangiji ta Allah tabbatar da mu akan gaskiya Allah madaukakin sarki ya dauka addinin musulunci da musulmi Allah ka bawa ƙasar makariya daga sharrin munafikai da azzalumai da kafirai da makiya na cikin gida da na waje Allah ga ƴan uwanmu na cikin Palestine suna cikin bala'i wanda azzalumai da kafirai da Yahuda suke dandana musu Allah ka kawo musu dauki amin Allah ka agaza musu Allah ka taimaka musu amin ya Allah waɗanda suke taimakon Yahuda wannan akan Palestine ya Allah ka ruguza su Allah ka karya su Allah ka sanya makircinsu a cikin kirjinsu duk wani abin da suke alfahari shi na ƙarfi Allah ka bi su ƙarfi Allah ka damara su Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmi subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi